ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba muna karatu ne a suhu hudaybiya ko suhu da aka yi tsakanin manzon Allah da qurayshawa sallallahu alaihi wasallam a gun da ake kiran sa hudaybiya kuma mun karanta kamar yadda malam ya kawo cewa manzon Allah ya zauna a wannan hudaybiya ya tura jakadinsa zuwa Qurayshawa su faɗa musu ba an zo yaki bai wanda hakan ya sa Quraysha suka fahimci cewa ba yakin za a yi ba kuma abin da ya faru na labari da ya dawo manzo Allah cewa an kashe Sayyidina Usman shi kuma ya kira sahabbai su mara mubaya'a akan za a je a yaki Qurayshawa kuma suka masa mubaya'a akan cewa in dai har an kashe Sayyidina Usman to za a je a yaki Qurayshawa dan daukar fansa ta jinin Usman radiyallahu anhu Allah ya yabi wa'annan sahabban ya kuma nuna cewa tabbas ya yarda da su na fata an gane wanda shine kololuwa na sheda da dan adam zai samu a bayan kasa Allah ya shelanta cewa ya yarda da shi gashi kuma na karantawa har ran tashin kiyama in Allah ya yarda sannan daga baya labari ya dawo cewa ba kashe shi ba to haka babu wannan maganar yakin kenan sai aka turo jakadu daga Qurayshawa tattauna da manzon Allah kan cewa to tunda ba yaki bane me ya kawo ka kuma yaya za a yi na fata an gane aka turo mutum na farko daga cikin manyan zakatun Qurayshawa ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ya ga irin tsari da biyayya da ladabi da kauna da sahabbai suke wa manzon Allah mun karanta ko anan kuma muka ma tsaya ina tsammu ya koma gun Qurayshawa yake faɗa musu cewa wallahi ni kun san cewa na ji gurin manyan sarakunan duniya a wancan lokaci sarakunan duniya manya-manya ba sa wuce guda uku a ce sarkin romawa sarkin farisa a ga ƙasar turai kenan da yankin su sauran farare da suke asia sai kuma mai habasha bakakin mutane ke duk na je wurinsu na shiga fadojinsu na ga yadda suke mu'amala ta mulki tsakanin su da mabiyansu amma wallahi ban ga wani shugaba daga cikin waɗancan ukun ba wanda mabiyan suke girmama shi suke mutunta shi suke ƙaunarsa kamar yadda sahabban Muhammadu suke yi masa sallallahu alaihi wasallam ta yadda ko kakin sai tofar sai sun yi rigegeniya gurin tarar kakin don su shafa a jikinsu su nemi albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ko alwala yayi za a tare ruwan alwalarsa a sha a shafa a jika dan neman tabarraki na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan makaranta cewa wannan matsayi na manzon Allah ne shi kadai babu wani mahaluki da Allah ya bashi wannan damar dan girman sa ko dan matsayin sa a ce wai za a nemi albarka da wani abu da shafa jikin sa yayi alwala a tarruwan alwalarsa ko a shafi gumin sa babu manzon Allah ne shi kadai ina fata an gane har muka kawo magana akan at-tahanif da ake wa jariri a zamanin manzala yana rayu idan aka yi aihuwa ana aiko jariri wurin manzala da muhimmar addu'o'i kuma sai sa dabino a bakinsa mai albarka tattauna sai zo saka a bakin wannan jariri sai zan to farkon abin da jaririn ya sha a duniya shine yawun bakin manzon Allah mai albarka tare da takudaddan dabino sai ka ce a tahani to da manzon Allah ya rasu a tarihin sunna ba a samu an kawo wani daga cikin sahabbai yawo jinjiri a tahani ba daga cikin magadan manzon Allah sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali haka su suka kuwa daraja a tarihin musulunci bayan manzon Allah ke amma ba a kawo musu jinjiri sun masa at-tahanif saboda asalin abin da ake nema tahanif shine albarkar yawun bakin manzon Allah na fata an gane haka kuma shi ya koma ga Allah to da aqida ahlus sunna manzon Allah ne kadai ake neman albarka da wani abu da shafi jikinsa shi yasa da ya rasu ba ƙara yin wani babban da shi na fata an gane sai dai an yi da rigarsa da yake sakawa bayan ya rasu a ga rigar shi ce sai a wanke mara lafiya a tara ruwan a bashi ya sha ko ya guminsa da ya kwanta ya yi gumi aka tatsi gumin idan to turare da ya fi kowanne kai shi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin da Allah ya bashi ina fata an gane sai suka ce malamai to yanzu aka maka haihuwa kai ma za ka yi a tahali ko kuma dai tun da manzon Allah ka daki ba yiwa shikenan maganganu masu yawa ibn al-qayyim al-jawzi ya kalla tafsirsa tufatul mawdud da hakamul mawlud littafi ne bai wuce kaman girman wannan ba ya tattaro duk hukuncin da shafi haihuwa da jariri har zuwa amar kaciya da sauransu na fata an gane yace babu laifi mutum shi yayi wa ɗansa tunda har an samu manzon Allah ya yi wa yara to kenan sunna ne a sa wa yaro dabino a bakinsa amma wannan a ce ai wani mutum a ce shi zai mar saboda girmansa to wannan albarkar yawon ba ta manzon Allah ce shi kaje kuma an gama saboda ka kai sai aka yi wa ɗanka amma sharɗin shi ne ya zanto kana da tsaftar baki na fata an gane ya zanto wanda zai wa ɗan jinjiri a tahalif to mutum ne mai tsafta sosai in ko ba haka ba to a bar jaririn sai alakaci zuma a samar a baki ko kuma a samu ruwan zanzan a sarrafa kamar a bakin sai shi saboda abubuwa ne masu albarka da Allah ya magana a kansu na fata an gane yau to wannan shi ne suka faɗa da haka dai haga a sunna mun gane cewa manzon Allah ake wannan haka wannan abin da shi ya gani sai ya gigita walwarsa yace za mu ta ka cewa laqad azhala ko azhalahu ma ra'a min itidadi sahaba radiyallahu ta'ala anhu bil ko mun karanta wancan ne to shikenan mun ga magana akai shi wancan da kada na farko da ya dawo din sai ya faɗa wa Qurayshawa cewa lalle fa waɗannan abokanan manzon Allah sahabban nashi sun fi kowa a duniya a cikin sarakuna girmama shugabansu da haka waɗannan in aka ce yaƙi za a yi da su wallahi kowanne a cikin su ya yarda zai mutu don ya kare annabi Muhammad saboda haka yaƙi da su ba zai yi ba tunda mutum ne dubu da ɗari hudu da haka yana ba su shawara cewa kawai duk wani abu da ya faɗa muku da sharaɗi a yi sulhu to ku karɓa ku yarda don a samu sulhu da yarjejeniya a yi zaman lafiya to shawa ba su gamsu ba saboda ƙara dama mulki irin wannan abu ba a ɗaukar ra'ayin mutum da hukunci da shi ya sa ƙara tura wani zakada ya ƙara tattauna da manzon Allah ya ce sun ma'asar ƙurashin ba da urwa rasulan akar wa huwa hulaisu bin alkama alkindi sadul ahabi sai suka tura wani manzo zakada na musamman na daban bayan sun tura shi wancan amru din kuma ya dawo musu suka tura wani mai suna hulais bin alkama alkindi shugaba ne na me al'ahabi su ne laraban suka kawo kureshawa ɗauki waɗanda ba ‘yan garin maka ba larabawa da suke zaune a waɗansu garuruwa kuma suna da alaƙa ta takadinci tsakanin su da kureshawa tunda yaƙi zai zo zaƙi za a yi ga manzala kawo sun ɗauka cewa yaƙi ya kawo maka to suka tattaro suka taho suka kawo garin maka ɗauki to shugaban tawagar tasu shine hulaisu bin alkama alkindi kaga to kai yanzu ka je ka tattauna da shi ka ji menene kuma ya ya kamata a yi ina fata an gane yace falamma atrafa ala annabi sallallahu alaihi wasallam ala ko ina ne haza fulan da ya kamo hanya tiryan tiryan daga makka ya taho wurin su manzon Allah da ya hawo suka hango shi ga can yana zuwa sun gano shi sai ka ce manzon Allah wannan shine wani wanda suke gefe dama sun san shi aka ce wannan wani ne ya taho shi kuma aƙidarsa tunda mutanen sauran garuruwa ne suna girmama raƙumi a aƙidarsu suna mutunta raƙumi saboda ganin wata dabba ce mai daraja babu wata dabba babu wani arziki abun larabawa a wani lokaci kamar raƙumi na fata an gane shi ne abin alfaharinsu shi ne fariyarsu shi ne kuma arzikinsu zaka suna mutunta raƙumi su aka ce ai wannan ya mazala wani ne yake zuwa kuma su mutane ne masu girmama raƙumi to haka yanzu an ba manzon Allah sirrinsa zaka sai aka masa hikima da abin da yake girmama daga ku tashi ku tashi yanzu gaba da tashi raƙuma a je a taro shi ina fata an gane a gane hikima ce ta mulki ko shi yasa eh me yiwo manzon Allah kirari yake cewa wai shi manzon Allah yayi yayi tafi da abubuwa guda biyu ne a gurin jagorantar mutanen da ya da jagoranta lokacin sa yace afadan nada faidan wa a'malu sadatan fasasa bi zakal khalqi lidan wa shiddatan yayi amfani da dabaru na karamci da kyauta a gurin jagoranta waɗansu mutane waɗansu kuma da takubi da ƙarfin yaƙi suka bi shi kuma da kake jagoranci ko yawwa waɗansu ba dan Allah ba kawai dan ƙarfin da suka kuɗa suka rabu da shi saboda in yaƙi ne ba zai yaƙu ba a doke ba zai doku dole ka bi shi ka sallama masa wasu kuma saboda sun ga karamci da ɗabi'u masu kyau da suka sallama masa to haka wannan shi da ya taho saka su tashi raƙuma mai yiwa guda ɗari mai yiwa guda kaza ku je a taro shi a taho da shi shugaba ne a zaunar da shi a tatsanonar raƙumi a bashi ya sha saboda a gunsa ƙarshen darajar abinci da za a ba sa lokacin kenan haka an karrama shi an mutunta shi za ka yanzu to me zai faɗa na aibi game da waɗannan manzon Allah da mutanensa tun daga sun karrama shi za ka shi ganin wannan kadai bai tsaya ba tattaunawa ba kawai ya sallama ya komo madina makka ya ce wallahi waɗannan mutane ne masu karamci masu kyakkyawan hali masu mutunta ɗan adam masu girmama raƙuma da haka ina ganin ba maganar a yaƙi ko bai kamata hana su zuwa ɗakin kaba ba su zo su yi umarar su koma haka shi an sallame ta hanyar siyasa wani yaƙi ce wa siyasa dabara gurin yin mulki ba wai yaudara da ƙarya da munafurci ya ga ta kai da Allah ya ɗan kawai ne baka san komai ba kawai na amma kan ka baka nan rabu ka ce shikenan kawai shi suka kore shi suka ce bai san komai ba ya ce wa huwa min qaumin yana cikin mutanen da yu'azzimu al-budna suna girmama raƙumi ai al-ibla al-budna shine al-ibl ko Allah ce wal buduna ba a cikin suratul hajj ba to ana nufin raƙumi ne yace fa ba'asu halahu zalata ku ku tara raƙuma a je a taro shi fa ba'asuha suka tafi wastaqbaluhu alqawma ko bilabun sai aka tafi aka taro shi akan raƙuma kuma aka dauko nonon raƙumi da yawa aka kai masa aka sauke shi aka masa karamci aka masa hali na gari na mutuntawa shi wannan abin da aka mara kawai aka cinye shi yace falamma ra'a zalika qala da yaga wannan irin hali na karamci da mutuntawa qala sai ta subhanallah tsarki tabbata ga Allah dabi'an larabawa masu hankalin su tun zamanin jahiliya sun ga abin da ya ba su mamaki yace subhanallah ko sarki tabbata ga Allah amma haga mu a Borno subhanallah ai ba karamin abu ce in ka tabbar bare subhanallah ka shiga uku ai raba ka da gidi Allah yace kai kai kai kai yace ma yambagi yau li haula an yusuddu adal bait yace wallahi waɗannan mutanen bai kamata a hana su zuwa ɗakin Allah ba faraja ila ashabihi sai ya dawo garin maka faƙala sai ya ce ra'aitul buduna ai na je na ga raƙuma abin su dewa kad da an rataya musu shaidar cewa za a zo ne a yi hadaya da su idan za a tafi aikin haji ko umara to sai a dabbata za a yi hadaya ne ta garin maka tun daga madina za a saka mata alama a rataya mata wani abu ko warin takalmi ko a tafka igiya sai a rataya a wuyanta to a ƙa'idar laraba duk wanda ya ga wannan dabbar ko da ta gudu ta bar cikin ayat ta shiga jeji to idan ya ganta zai ga cewa alama ne wannan dabbar za ka yi ta maka ne domin a yanka hadaya za ka sai dai ka mota shi ma ka ta garin maka ba zai ɗauka ba ba zai ci ba ba zai komai da ita yasa ake lata wa dabba alama cewa dabbar hadaya ce za ka je ga dabbobi kira kuma ga sunan da yawa duk da an saka musu alamun hadaya har ga san ƙarshen mutuntawa ke a ce a ɗauko dabbobi don a zo garin maka a yanka wa mutane kawai ce shi ne a yi asalin hadaya saboda a wancan shekarun a garin maka talakawa ne sosai zuwan alhazai ke za su samu arziki a wancan lokacin haka har shekaru ba su wuce hamsin sittin baya ba za ka zama ya suna faɗa garin maka in ba alhazai ba su je ba ba a samun komai saboda ba komai a gurin zuwan alhazai ke sa a samu arziki a samu kaza misali a shar'anta za ka tafi aikin haji ka yi hadaya saboda kowa ya yanka dabba to haka dabbarwa suwa za a bawa mazauna wannan area sai zama an samu nama a ya ishi mutane har kaza kuma har gobe har jibi haka ne in haka ma kina duk wannan naman da aka yayyanka na hadaya zuwa ake a tara shi a ofisoshi na hukuma sun ki sun ki a fridinin su da babu adadi mutum akwai kasan ake ba yan kasa ko mazauna akan sharadi a can wanda ya zauna akan sharadi an bashi wani kati idan aka maka haihuwa za ka kai katin wannan ofis za a baka akalla kamar rago guda biyar a wannan sunduki din a baka shinkafa a baka miya kayan miya a baka mai a yi waye ka tafi da shi gidanka ko akwai da kuma zai je duk wata za ka je ka bayar a baka inda kai ɗan ƙasa ne ko kuma zaune ne da kake biyan haraji na ƙasa to za a baka abin da za ka ci ba za ka yi yunwa ƙasar na fata an gane har ma idan yayi yawa sai kuma su ɗauka kawo talakawan ƙasashen musulmi na duniya a raba su haka ake mulki saboda ba a zama yunwa ai bala'i Allah raba mu da yunwa saboda in mutum yana da yunwa me ba zai iya ba na tashi me a'a ba na mace kona kai da kafa ne ba ce ba ce da kai da kafa ko wani kayan ciki a duk shoyi zai ba sai ta kai mutanen mu tare da su dima suna sossoye kayan ciki sa kula sa sai da amma su ba sa wani amfani kawai da a farkin in ka je ba ba a fiɗa ma kawai cizge fatar ake ana jefarwa to cizga suke suna jefarwa to wa zai mira da fata to shine haka tara kawai na wasa tara ta wuce shi to haka suke saboda yawan abin da kuma arzikin da Allah ya musu na addu'o'i da annaba suka musu wurin ba za a ji yunwa ba ko yasa mutanen mun suka tafi suke kasa dawo abinci is available kuma is kusan free ne amma illar shi ne baka da manufa a rayuwa ka zama taniya kenan sau ka rinka ci ka rinka ci kamar dabba me za ka zama gobe da ji babu kawai kai dabba ne haka har ka je ka mutu yasa sai dai zaman shekara ashirin talatin ya kaga wata aka kamo shi ya zo na mai da ko naira ɗaya kuma ya hauka ne saboda yanzu can daɗi ne nan kuma ka zo ya gari ma bala'i Allah mun yi zama da wani adama tun an kama shi daga can yake cewa ya zo ya cire wai almar'u ladhi ya'kulu dajaja wat tufa wal halib wal shawarma wal kaza wal kaza yace wa fin Najeriya al-kudu wal burad mushkila la ilaha illa Allah wala sai baka tausayi yace wai mutumin da yake cin wai apple ya ci kaza ya sha nono ya sha madara wai yanzu amma a Najeriya kunu da biredi ma matsala sai ce la ilaha illa Allah kaga ya a ƙarshe hauka cewa ne su shi sa ba wani abun burgiya bane ba na burgiya bane ka zauna inda Allah ya ajiye kai fasu ka har ka samu ka je kai umara fa shikenan ka burge kai ka dace Allah ya samu dace yace yace fa mara dan haka sai yace to ni in wa ash'arat an saka musu alama su dabbobin na cewa na hadaya ne daga da da sai su mutanen sa fa mara fa ma ara anni suddu albayti ni je gaskiya ina ganin bai kamata a hana mutanen nan zuwa dakin Allah su yi umara ba kaga da karansu na farko yace musu duk hukuncin da wannan Muhammadin ya kawo muku na aisluhu to ku karba shi ma nabi ne dawo yace ni ina ganin a ba su dama su zo shi umra su tafiye su kawai na fata an gane amma su manyan kurisha lokacin ba haka wani ra'ayin su faqalu suka ce idlis to sannu samu guri ka zauna inna ma anta arabi la ilma laka kai dan kauye babu da ka sani ka san dan birni ya rinka kauye har abada ko dan birni shi kullun gidara yake da birnin cikin sa ko da ku dan kauye ya fi shi komai amma yana masa guri da cewa shi dan kauye shi yasa an kasan kai inda ka kada a matsayin ka ta hakura kada wace dan birni shi shigi ko me kai ta kala rabu da dan kauye ne ko ba haka bane daga sai kawai mun ji zauna ai kai dan kauye ne ba abin da ka sani yace haka da a'azza Allahu dinahu wa rasuluhu to kaga haka nan Allah gir ya daukaka addinin sa ya daukaka manzon sa wa adal wa ko wa adal shirka wa ahlahu Allah kankantar da shirka da kuma masu yin shirka. Ya ce, Fabil amsi, akara juhun, min diyarihim wa amwalihim, ka duwa fa, su sha wannan ajiye fa suka kori musulmi daga garin Makka, suka raba su da gidajensu, sun ɓata musu dukiyoyinsu, saboda a lokacin musulmi ba su da ƙarfi, su kaɗan ne, sha sun fi su, amma ga shi yanzu sun dawo, wai da su ake maganar ma a yi su. Haka na izzat, ina fata an gane wanda bayan sun kore su ma sun bi su badar yaki sun bi su uhud yaki sun je ahzab yaki duka an tafi amma yau ga su sun dawo da su ake kokarin a tattauna a samu maslaha kaga wannan ai izza ce Allah ba musulmi da manzansa sallallahu alaihi wasallam yace sun magazuhum suka yake su wa qataluhum su karkashe su fi me fi diyarihim a gidajen su yace wal yawma amma gashi a yau ya atuna lil mufawada suna zuwa su kureshawa suna turo da kado dan a zo a tattauna kaga wannan izza ce mutumin da a da zaka kore shi kake ganin fa kowa bane yana gudun ka yana tsoron ka kuma yanzu ka zo kana maganar to yanzu dai a zo a yi sulhu a tattauna kowa duk abin da aka masa ba zai samu abin da yake so ba abin a da kake so ɗari to ka sallama hamsin ni ma sallama hamsin sai a samu maslaha sai a cimma abin da ake so ba yi wani sulhu a shi ake sulhu ai haƙoƙinka guda goma ni ma na goma to kai ba za ka samu goma ba ni ma ba zan samu ba to a cimma matsaya ka bar biyar in bar biyar sai mu haɗa tahiya ko eh yace wal masalaha suke da masu da su yace to dama nan kuma sunnar Allah ce wal aqibatu lil muttaqi kyakkyawar makoma to tana ga wanda ya kiyaye dokokin Allah mutum zai fara abubuwansa yana shan wahala yana kaskanci ana tsangwamarsa amma inda gaske yake dan Allah yake yi to a ƙarshe shi ne nasara kisa lake cewa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawar makoma a duniya da lahira to tana ga wanda yake dokokin Allah in kana so ka daukaka kai izza to ka kiyaye sunnar manzon Allah kuma a cikin komanka daga zuciyarka da bakinka da gabbanka duk sunna to to dan ka kiyaye wannan ko an tsangwame ka da farko a farkon zo izala me ba mata ba lokacin muna yara ai kanana da ce wani dan izala wai ya je ya ya ya siyo nono zarka daya ya kai mamarsa wai wai ya ga nuna ta share shi a wanda gari aka yi ya ce maka Kano in ka je Kano kuwa ce maka Anneza aka yi duk labarin kan zan kure wani dan izala wai ya mutu an je kabarinsa an binne shi daga baya wani ya manta wani abu ya fada cikin kabarin zaka je aka tono zaka ya zama taki duk muna yara duk an faɗi labarin nan duk an faɗi labarin nan a lokacin muna yara in mutum yana izala to zai siyo matarsa hijabi ne lokacin ba hijabi bane su a masake a baya baka in ta laraba nan za a saka tun daga kaya har ƙasa lokacin shine hijabin mata ahlus sunna to na taho anguwa wallahi jifin su ake da wayan mu galawa wannan aka yi shi jifin su ake da ta musu bushiya a cikin leda bayi sai dai namijin hira kuma ta sa anguwa amma ta taho ita kadai wallahi ba ta isa ba duk an yi wannan to amma yanzu ba yanzu haka da wanda yake izalar da wanda baya izalar in dai ba ɗan iska bane ba mara kunya bane to dai saka hijabi ma yarsa da matarsa to shine to haka dai a alamu da ne na daukaka da daraja saboda ne gaskiya aka fara sai a lokacin haka ne ko abu da yawa wanda da aka yi fighting a izala yanzu an waye bi kowa ya bi duk labarin labarbaru ne kawai duk labaru ne kaga ake ce lokacin duka ana ta abu to amma kyakkyawan makoma to amma yanzu zaman da ake yi da wahala ka je wani gida da yake da mutane guda goma a gidan babu dan izala a ciki ba zai yi ba ɗanka da ka haifa ko kana fera shi yana izala kawai bin ka yake zangai zangai haka ake tafiya ne saboda duk mai lafiyayyen hankali ba zai ɗaukan wata aƙida ba ta suna ba wallahi in mun daga duk wata aƙida kawai ai tatsuniya ce a zana baka labarin wani wani shehu ya yi kwana na zon ka da hito me haɗin ka da hito duk wani shirme ne amma zai maka manzan Allah ya ce manzan Allah ya hana kaza manzan Allah take ta abin daɗi a ranka take ta kaman kana ganin ga annabin ma a gaban ka zaka duk wani matashi mai hankali mai nutsuwa zaka yana son sunna yasa naka in ana karatun sunna za sun cika gurin matasa kuma yasa duk wanda ba ahlus sunna ba bai isa karantar da mutane wallahi ba sai dai zo ta sai dai da azumi tafsiri ta shi shi ma dan ya samu kuɗi ba za zai ya wuce ba to ina kake jin su Allah ya samu dace sai as'ila lil muraja tambayoyin da ya kamata a yi dan a gane ka gane darasin ma yace abu na farko بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الى مكه للقيام بعدد مي همم yace udkurha manzon Allah ya tura Usman bin Affan zuwa garin Makka da waɗansu ayyuka manya-manya ba ɗaya ba aka bashi ba ayyuka ne manya-manya guda nawa ne guda biyar me da me ziyara to kaga haka yasa to kaga ka dage ka mallaki littafin riba ce a gunka ina fata an gane saboda me ana magana fa tarihin manzanka ne wanda ka fi kaunarsa a duniya kake fatan tashi a ne tutarsa ko dankin ma ta shiga littafin a ɗakin ka aji ya karanta ya yi karatu nabiyur rahama ya san asuba ba ba kananan ahlus sunna bane ko yawa amma kai kawai kai babu littafin sunna a gidanka babu maganar manzon Allah a cikin gidanka a haka da sauran ka kuma nawa ne tsadarsa da ya satin nan ma dubu hudu ne da da ba miki farka tuwa dubu biyu bane to yanzu dubu hudu nawa ne dubu hudu yanzu a kudin Najeriya ai ba mu kudi bane ya kamata a ce mutum ya siye shi ko ya ce ka ambace su menene abubuwan ya tura shi cewa ka je ka ga kureshawa ba yaƙi muka zo ba daya na biyu ka kira su zuwa su bi Allah su bar lasa da uzza na uku ka je ka yi wa mutane musulmi da suke tattaura a cikin maruruwa a Makka albishir cewa ku kwantar da hankalinku garin Makka nan ya kusa zama garin musulunci ba haka bane yawa yace abu na biyu waradat ahadithun as-sahihaini li bayani fadlil al-musharikina fi gadwatul hudaybiyah udhkur wahidan minha malaka cewa an samu hadisai da a cikin littafin bukhari da muslim ingantattun hadisai da suke magana akan darajoji na duk wanda ya tafi su yakin hudaybiya ba mun karanta ba to faɗa mana hadisi guda ɗaya eh ya faɗa hadisi guda ɗaya manzala ya faɗi darajojin wanda ya je yakin hudaybiya ko daga cikin manzala ke cewa wallahi kun fi kowa ko ne mafiya alkhairin mutane a ban ƙasa wannan ba daraja ba ce bayan Allah ba da shaida akan yadda da su manzala ya ce ya rantse da Allah su waɗannan sahabban mu da suka tafiya suka su hudaybiya suka mu baya nan yace ku ga kowa zan tafiya alkhairin mutane a ban ƙasa ko to haka dai hadisai ne masu tarin yawa da ya kamata a ce kasan su yace abu na uku ala hadur rusul quraish ɗaya daga cikin manzannin qurayshawa da aka tura shi zurin manzon Allah ba da ulatihi ila ila ahli makka bayan ya dawo gurin quraysha yan makka me yace yace musu wallahi na rantse da Allah wa fattu ala mulukin ni na je fadar manya manyan sarakuna wa fattu ala kaisara na je fadar kaisara wa kisra da kisra wa najashi da najashi sarkin rumawa sarkin farisawa sarkin mutanen afirka duk na je fadodin su kuma na ga yadda suke mulki da mutanen su yace wallahi ma in ra'aytu malikan qattun yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadun muhammadan yace wallahi duk a cikin su ban ga wani da mabiyansa fadawansa suke girmama shi kamar yadda sahabban manzon Allah su girmama manzon Allah ko ba haka bane ai mun karanta satan da gabata ko yace man hadar rasulul qa'ilu ko eh hadihi alqala wannan zakada ne daga cikin zakatun quraish ya faɗi wannan magana ne sunan shi urwa jazakallahu khair to wannan shi yace asluhu bainar rasulullahi sallama wa quraish yanzu mun ji wannan gaba sai gaba ta gaba shine an samu daidaito za a yi sulhu me ake cewa sulhu sulhu shine a samu mutane guda biyu ko bangarori guda biyu kowa yana ikirarin kare waɗansu muradinsa to amma kuma duka sun ki daidaito akan muradin kai kana so sai an yi kaza ni kuma ce ba za a yi kazan ba ni kaza za a yi a ga an samu baraka kenan kai ka ce yamma Kano ni kuma ce a maka kaga da matsala kenan to yanzu ya za a yi samu matsaya to sai a zauna a yi sulhu to me sulhu sulhu shine kai abin da kake so ɗari bisa ɗari ba zai samu ba za ka kan rago ni ma abin da nake so ɗari bisa ɗari ba zai samu ba da haka na rago sai mu yi daidaito akan waɗansu abubuwa kowa ya tashi bai samu yadda yake so daidai da daidai shi ne alaƙa cewa wa in imra'atun khafat min ba'aliha nushuzan aw iqradan fala dunaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair idan mata ta ji tsoron cewa mijinta zai kaurace mata zai je zai sake ta ma karshen ta saboda ta mara labi ta sane masa ka sanar baka daga tafiya ko haka kawai da zai ta sane masa haka kawai ta mara inspire shi yanzu baya san haka ne na Allah ne ka ji ko ba bai ce ana yi so su ne dattawa kada ka kaman bodo bodo kuka kasa mutu yarinya yanzu in ban aure ki ba zan mutu kariya kake in ka aure ta mutuwa zaka yi ah in ka aure ta mutuwa zaka yi eh an bana aure ki wallahi zan mutu waye ka kariya ne to sai an waye garki ta kai baka santa ka aure ta gashi kuna zaune lafiya kai kai kawai yanzu ki ka tsare ta ba ba ba ka saba fa ka tsare ta ba in ta ba magana maka duka mun wani bakin ciki zai kashe ka saboda ya ce wa ya salam to ka shirya yana zuwa shi yasa aka tafi sana aliyu wa zan ba wa ƴata wa zan aura wa ƴata yace zawwijil hali taqi ka aura mata mutum mai kiyaye dokokin Allah mai masanin masanin ilimin addini kuma yake aiki da shi ne taqi ko saboda idan yana son ta zai karrama ta in kuma ji ya ta ta nemar ba zai wulakanta ta ba saboda yana kiyaye dokokin Allah ya ji ta fita a ransa amma ba zai wulakanta ta ba zai sanya dai za a yi dai a lallabawa har a zo a cimma matsayin gabar in ma rabu ne a rabu cikin sauki amma idan dan bariki ne kawai ta mallame daga yazo ta markaza kawai sai ci mutunci yi bul da ita ya dura ashar yi kaza yi buyagi ba ta sanayi ba to wani ai ba laifin kamar yanzu ba da kawai tsanace haka kawai ya tsane ta amma wani kirki ne zaka yana bin mataki har ka aje abin to in ta samu kanta cewa mijinta ne sake ta saboda kiss din wannan ko wani abu kamar haka to Allah ka cewa fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha babu laifi sai su su tsakani ta da mijin nata kace ka ga mai gida ni yanzu na ga kamar ka dan gaje to dan Allah ka yi hakuri kaga yanzu na yi shekaru na tsufa iyaye na masu da su ni yanzu ba ni da wani kowa gidan ma duk babu kowa sun mutu mai to ka rufa min asiri ka bar ni a matsayin matarka duk haƙoƙin aure da ka sani na ya ce maka kawai ka bar ni a matsayin matarka ina gidanka har nan haka mutumin kirki ta faɗa masa wannan abin ai zai ji tausayin ta zai ji cewa ya tausaya mata kuma waye mai ta haka yanzu shi din ne dai da yayin da ta haifa da shi da yarinya lamba ɗaya son kowa kin wanda ya sako sannan kake neman ta aka tarbiyi ma ki samu ya aura to yanzu ya zo ta haifi ɗaya biyu uku hudu biyar goma dozin ta rago da dai kawai da kawai shi gaskiya yanzu wallahi ta zama wata kawai iya iya shi yasa Allah yake cewa Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ko ba bane sai aka saka muku so da kuma tausayi idan so na gaskiya ne akwai tausayi a cikin sa ma'ana ko ta shiga wani situation din ta zama wani iri tausayinta zai sa mu da wulakanta ta zai rike ta a haka suka tafi haka har mutuwa ta raba su tunda shi da aka ba chance ma ba sai ka ƙara wasu auren da yake so ba to wasu da kuma su bala'in su dan me zai ƙara aure saboda kin sani mara fara shi saboda ya gaji saki da kuma a ba zai ba to yi ko daga nan ma sai ya boro kaga ƙarshe mata babbar mace da ƴaƴanta da jikoki ta auren ta mutu kaga ba dadi ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da dangi ba ta da daga da ta shiga kuma tambayar rai kuma sannan ƴaƴanta manya kaskanci ne a gurin su kuma ta kosa an sake ta to zaka da sai ki hakuri sai ku tsubu da ke da miji to kaga kar ka sake ni kai hakuri duk haƙƙin aure na yafi matanka da ka aura yanzu kai ta harkar ka da su ni ba matsala ka rufa min asiri dan girman Allah na roƙe ka sai ce to shikenan inda mutum kirki ne ko bai ba zai kuma lakanta ta ba kuma sai mutum duk abin da ya kamata ne zai mutuntawa har kaga an mutu cikin salat to haka ake ya ga ce sulhu ba su dewa ba to dama haka ne ainihin Allah dama su yan kaɗan ne galibi ya ga zance kalilan ma ta shukuru kalilan ma ta zakaru ai haka ne dama dama yawancin mutane ya yi zuciyar mutane ai kaga ana magana ta kace mutane da yawa sun tafi wuta amma za ga yan aljanna na magana kaɗan ne ko ba haka bane to shine to da amma hakan shine sulhu zaka sulhu hudaybiya zamu karanta yace bada an asral quraish ko adada min min rusuliha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil mufawada walam ne ne eh na muke wala tantafi ila ila shay'in bayan quraisha sun ta aiko ‘yan sako jakadinsu da yawa gurin manzan Allah, amma dai dukansu ba a cimma abin da ake so ba. Shi wancan na farko da ya sai ce, gaskiya mutanen nan ba za mu iya kasu ba, za ka duk abin da suka faɗa na yarda da na yi. Na biyo zo ce, ni ina ga mutanen na kirki ne, bai kamata ma a hana su zuwa ɗakin Ka'aba ba. Kowa sai faɗi ra'ayinsa. A ƙarshe dai ba a cimma duka ba samu abin da suke so su kula shawa. Wato yanzu abin da za a shi ne, mu je mu same shi gaba da gaba kawai a zauna a yi yarjejeniya da sharadi sharadin kuma shi ne za mu karanta yanzu mu ji ko tace to aslan ba'ar dalika rajulan min wajha'iha wa huwa suhal bin amru wa tamma sulha daga nan suka aiko wani mutum daga cikin Qurayshawa na daga cikin manyan mutane masu daraja a Qurayshawa ya suka aika hidiyi ko filto Qurayshawa dan su yi magana da manzon Allah a su shine shiruhi ne a zo a yarjejeniya a samu zaman lafiya daga ciki shine za a daina yaki tsakanin Qurayshawa da manzon Allah har shekara goma kaga na ba karamin nasara ba ce sannan kuma yanzu da muke maganar nan ka taho umara bai wuce kilomita bakwai ko goma ka shiga maka ba to ba zai ka shiga maka ba ban mai daka je kai umara ba ka koma madina sai baɗi ka dawo a zauna abin mai zafi ne mai ciwo ne to amma sai ka kalli kuma mai cewa ba za fa a yi yaƙi ba shekara goma a zauna kuma daraja ce na fata an gane to haka aka rika tattaunawa har aka cimma muradun abu a ƙarshe dai suka ce kuma na uku shine duk wanda a cikin mu shawa ya guje daga Makka ya je Madina ya musulunta in danginsa ba su yadda ba za mu tura wakilai a je a dawo da shi Makka Allah ta rubuta kai kuma a cikin ku duk wanda ya gudo cikin mu da ra'ayinsa ya zo da addinin mu ya dawo kenan ya ce ku rubuta saboda manzon Allah ne ba da kai ke abun ba amma da ni da kai da kowa ya ji abun to wani irin abu ne wannan mu a kaskantar da mu su kuma ba su izza to amma karshen abun su suka kaskanta musulunci da ɗaukaka na fata an gane yawwa to kaga kaɗan daga cikin sulhun kenan sannan na biyu an zo aka ce to a zo a samu a yi rubutu domin ba a yin harka ta gwamnati babu rubutu saboda ka zama a waye duk abin na gwamnati da karka da ai babu rubutu in kuɗi za ka yi zaka ci a baka da shi kar ka yadda wani maka wajen zare maka da ce ka biya kuɗi ka za to ai na san na gwamnati ne to a kare shi a su ɗin ne kuma ce saboda na biya kuɗi ke a mu ba da su to shi kenan zaman ka ba da su to ba kuɗi shi kenan ka zama kana waye duk abu na hukuma in dai za a yi kar ka yadda ku yi da kai da ciyaman ko gwamna a baki baki a yi rubutu a kawo takarda ga sam ga kuma shi kenan an baka fili abu kaza to yalla ba wata kadda ma a samun stamp ai kaza saboda kishin duniya ko to haka ake yace to a zo ai rubutu to farkon matsalar ma shine matsala ya zo kira bai rubutu an ce a wasu ruwayoyi waye bai rubutu a lokacin sayyidina aliyu aka bawa ce to bismillah ka rubuta yace matsala me zan rubuta yace ka rubuta bismillahir rahmanir rahim kawai sai rubuta shi wannan suhaili bin amr sai ce a'a me kuma ar-rahman an yi masa wani rahmanu ba ai kawai ka rubuta bismika allahumma zalita to ba za a goge ba ko ba shi ba ba za ta a ba ka ake ba kai yanzu ba za ka gane ba goge goge goge goge kaga ya gama kunci mai wake ali bin abi alif fa ga darinta ga kaza ga kaza ga manzon Allah gaban sa ga kaza ya dai da aransa kaga to haza ma salaha baina quraish wa muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda mun yi da kai rasulullahi ne dan me zamu yaki da kai dan me zamu na kai shiga garin makka kawai ka rubuta haza ma salaha baina quraish wa muhammad bin abdullah manzala ce wallahu ya'lamu inni rasulun walau kadzabtumu Allah ya san ni annabul sani ko kun kare sani saboda haka walali a goge ku zafin san addini ganin kaman kaskanci ne a iya tunanin lokaci yace ni da hannuna in goge rasulullah kawai a mutu ya mu zala bar mu da su bar mu da su yace a ya hakuri zauna ka takaddar aka sanar da kansa ya sa alƙalami da layi a kan sunansa ya ce a rubuta Muhammadu bin Abdullahi. Don a koya min a koya ma Yesu kuma yaya ake jagoranci. A gane kuma ba za ka ci nasara ba sai ka yi haƙuri. Ba a ci nasara a duniya sai an yi haƙuri duk wanda ka gaci nasara a duniya to haƙuri yayi na ba san gane tukun aka zo aka fara tattauna wancan bayan an kaga an samu matsala guda biyu yanzu anan sahabbai manya manya jirin sahabace sadana Umar sadana Aliyu da sauran mutane kuma aka zo magana cewa to an ji za a bar yaƙi tsakanin babu yaƙi shekara goma a ganin kowa zai murna da shi to amma na biyu ba za ka shiga ka yi umara a bana ba ka koma madina sai baɗi ka dawo ai ba daɗi zala ce a rubuta wai ya manzan Allah wani irin abu ne haka muke ɗaukar kaskanci ba ruwan sannan duk wanda ya taho daga garin makka ya zo gurinka a matsayin musulmi in iyayensa ba su yadda ba dole za a mai da shi gurin iyayensa zana ce duka a rubuta za mu ji yanzu insha Allah ya ce wa huwa sahal suhal bin amru wa tamma sulhu to za mu aka sulhun ayat da Imam Bukhari ya rawato Imam Bukhari ya rawato cewa rahimahullahu ta'ala annahu lamma jaa suhal bin amr qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam laqad sahala Allahu lakum amrakum da suhailu ya taho zai zo gun manzon Allah da gun aisu Allah yana hango shi yace wannan waye ne aka ce suhailu ne yake zuwa sai mai suyansa suhail ma'ana mai saukin hali sahalun shine abu mai saukin hali to shi kuma suhailun tasgir ne sahal din yana ganin sai to shikenan ai al'amarin ku kuma zai samu sauki tunda aka tura mai suna ma sunansa ma mai daraja ne mai dadi ne to alamu ne cewa za a samu maslaha a cikin lamarin da wannan malamai suke cewa yana da matuƙar tasiri ka gane saka wa ɗanka suna domin suna na da tasiri a ɗabi'un mutum da halayensa yanzu haka misali ko da muka tashi a ƙasar hausa akwai son da aka faɗawa kowa ya san suna ne na mai na ake danganta wa jarumta ina ce mai sunansa sai aliyu ko baba aliyu ko ai jarumi ne duk bahaushe ya ta kawai aliyu ga danga zaki ya kyakkyake ce masa yau to ka ji ko dan zaki to ga yanzu babu ali dan zaki kaza muna ce masa to kaga haka ne to duk suna da tasiri a gurin mai suna shi yasa ake so ka saka sunan ka suna mai ma'ana kada ka ji kawai kalmar larabci kawai ka faɗi suna baka san ma'anar ta wata ran wani tambaye ni wai menene ma'anar sunan fahad fahad kaga sunan laraba san suka sun fahad to fahad dai a larabci shine jinji a kaman ka ce saurayin zaki dan jaririn zaki matashin zaki kaga ko suna danganta abu ne saboda jarumta ko na makamancin haka amma ɗabi'ar balarabe kafin zuwa musulunci yana saka wa ɗansa suna wanda yake mai kaushi domin shi a ɗabi'arsa wai ɗansa dan to jarumi ne ake tsoronsa sai samu suna harbu yaƙi ko abbas amma abbas wanda ran saba ce baka zala ce a basa wata walla ba a to me fasararsa ya juya fuska ya ya bata ya mutu da fuska kuma juya baya sai sa Abbas ko asa harb asa wane ne ga sunan dai mur daci da sauransu haka laraba suke amma ya saka kuma sunan bawansa suna mai sauki saboda ai shine zai mu'amala da bawan to bari ya samu suna mai daɗi mai ma'ana don ya ci amfanin sunan amma ɗan da ya ba kuma su kama suna na yaƙi da bala'i da musifa don ya zama jarumi a duniya haka jahiliya ke to da manzon Allah ga suna ta hoce cewa ka ce sahal ne su hal ne a to insha Allah al'amarin ku ya zo cikin sauki ma tunda sunan ma an suno sunan mutum mai saukin hali ko ga ko a cikin suna ko ne kowa ya san cewa suna ne mai saukin abu ko mai kaza yanzu misali Abubakar zaga galibin abubakar sunansu galibinsu galibinsu fa zaga mutum ne da yake da nutsuwa da kuma hali na dattaku ko da yaro karami zaga daban yake shi to haka suke tafiya ɗaya bayan ɗaya duk suna galibi akwai ma'anar da yake badawa yasa ake da kyau mutum ya sanin sunan sakawa ƴaƴansa ko eh gaskiya eh ya ba ba shi baya faɗa shi bai cika faɗa sosai ba sai dan an kai shi mutuka gaya amma ka sakuri zai haƙure bar abu saboda dattaku da mentality din su hmm to shi yace jaa suhal bin amr fa qala ko hati kutubun bainana bainakum ina zace ya manzo ya muhammad ka kira dauko ka kawo mana mai rubutu mu yi rubutu tsakanin mu da ku ko da sha ma'ana a yi sulhu a yi yarjejeniya a rubuce sai kowa ya koma gida a je zauna lafiya to ko shi kenan haka babu ɓata lokaci kenan daga zuwan sai tafi a kawo a yi rubutu ba a ɓata lokaci ya ce kitaban ina ne fada an yusuf sama alkatib sai mazala kirawo mai rubutunsa an ce sai dana aliyu ne faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama to kada rubutu shine shugaba shi zai faɗa sakatare kuma na rubutawa yana milici sai mazala rubuta ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce mazala me zan rubuta ka rubuta bismillahir rahmanir rahim qala suhailun amma ar-rahmanu fa wallahi ma adri ma huwa walakin uktub bismika allahumma kada shi shi jagor shi wakilin al'umma ne kuma su a lokacin ba san me ma'anar rahman ba su abin da suka san shi Allah ko shi yasa Allah ta musu ulidu urrahman ulidu ullaha awidu urrahman ayyan ma tad'u lahu al-asma'ul husna ai da Allah da arrahman din dai duk sunan ubangiji duka sunayensa to a yace ni fa ban san wallahi ban san ma'anar rahman ba zaka ba zan kuma wakilci mutane in karɓa musu abin da ba su san shi ba za ka abin da ka rubuta ka rubuta kawai bismika Allahumma ya ce bai da wancan ba za ka goja ka gyara ka rubuta bismika Allahumma kama kuntu taktub kama da dama san kake rubuta kafin zuwa musulunci fa qala al muslimuna yana faɗa ka sai mutum suka ce wallahi la naktubuha illa bismillahir rahmanir rahim musulmi suna kewaye ana ake magana ko suka ce wallahi ba zai yi ba haka za a rubuta bismillahir rahmanir rahim saboda lokacin zafin san addini da kishin addini suka ganin to ai lokaci yayi su nuna karfin su amma ga manzon Allah ko kun faɗa abin ba zai tasiri ba sai abin da manzon Allah ya faɗa da shi zaka sai suka ce wallahi ba za a rubuta ba sai da a rubuta bismillahir rahmanir rahim to haka da manzon Allah baya nan har ganin maki za a yi tunda shi ba zai da rubuta kuma wannan sunan ba su ba su goge ba to Allah su ba haka ba za ta nasara ba kenan eh faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce uktub bismika allahumma ka rubuta bismika allahumma ba shikenan ba rubuta ka rika da ba eh thumma qala sannan sai ta to rubuta hadha ma qada alaihi muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala suhail wallahi law kunna na'lamu annaka rasulullahi ma sadadnaka al-bayt wa ma qatalnaka walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Yanzu an gama kes guda ɗaya, musulmi sun tunzila, manzo Allah ya kashe wannan mutar. Ita to sai me zamu rubuta manzo Allah? Ita ka rubuta wannan shine hukunci yarjejeniya tsakanin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Yace a a a inda mun yadda kai manzon Allah ne. Ai ba za mu hana ka zuwa ɗakin Allah kai dawafi ba. Kuma za mu yaƙe ka ba. Kuma bai da kai manzon Allah bane. Haka ya faɗa masa. ba mu na furci ai na fata alkhairi kace ba me take wannan Allah bane abin da zaka rubuta shine ka rubuta Muhammad bin Abdullah shine sunanka sallallahu alaihi wasallam yasa ba haushe fata magana wanda ba haushe da da mai hankali shi kadai ya san ma'anar maganar ko in ka taimasa wani ya haƙuri ya ta haƙuri sai ma'aiki ai gaskiya ne ko ma'ana haƙuri sai annabi ba wanda zai haƙuri a duniya kamar na manzon Allah ba a yi ko ba za a yi shi kaɗai yake da kalan haƙuri ka duba fa sunan da Allah ya raɗa masa suka ce ba sa so sai da a faɗi sunan da aka yanka mar a gidansu haka babu kuma ko faɗi ai amma sai a rubuta da gidan nasu babu damu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sun zala ke cewa wallahi inni la rasulullah yace na rantse da Allah ni manzon Allah ne walau kazzabtumuni ko kun karyata ni ko ko kun ƙaryata ni to ni dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ukutu Muhammad bin Abdullah to ka rubuta kawai ba komai ka goge an ce a waɗansu ruwayoyi sayyidina Ali ce shi gaskiya ba zai iya goge sura da hannunsa ba saboda ya riga ransa ya baci daga wancan maganar farkon mako to amma yanzu ba zai kuma yi abin da manzon Allah ba shi ya faɗa ba yace shi dai ba zai iya goge sura da hannunsa ba na to kaga kwantar da hankalinka kawo takarda bal littafin ina ne gurin gashi sai ja alkalmi ya soki ya ta rubuta Muhammad ibn Abdullah din ba na ko ba yake nan ba sai da liwuran sai baci irgi billahi ba zai sai fada magana guda a lokacin yace za ka yarda da irin wannan matsalar wata rana kai ma lokacin ran sabace ki amma ya ji me manzo Allah ya faɗa sai bar maganar kai haka ta wuce da za a yi su tsakanin shi da Muawiya ba mun kai an mun ji ba da za a yi suhu a lokacin aka turo wakilan Muawiya da wakilansa da Ali aka zauna za a yi suhu cewa a daina yaƙi a daina kashe mutane sai ta to a rubuta haza ma qada alaihi Ali bin Abi Talib Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib sai suka ce a inda mun yadda kai Amirul Mu'minin ne za mu yaƙe ka ne kada ka rubuta Ali bin Abi Talib ana faɗa masa ka sai tuno wancan maganar bayan shekara kusan talatin ko ashirin da wani abu sai ce ashadu anna muhammadin rasulullah ga abin da manzon Allah ya faɗa ya tabbace ya ce a rubuta ali abin abin alif kaga abin da lokacin shekarun su basu kai ba kwakwalwarsa bata kai ba shi yasa aka ce abin da babba ya hanga yana kwance ma ba ba zaune ba to yaro ko ya hau bene ba zai hango ba don ba da tsawa shi hango abin ba da kwakwalwa ne kai kuma zaka bata na ba ko ba yi wani shi yaro ta yaro ake sake masa karko ai sai hada wani lissafin sa kawai duk gaba ɗaya point zero ne kawai sai ce shi ya bashi da ne in ya zo gida sai aka dalla sai ta jin haushi sai daga baya abin da su da Allah ya tsare ta to ni ba da kana nan ba sai da ina ma nake ba sani ba haka ne abu yasa da kawai gari baka da mai hana ka baka da mai saka to kai kukan halaka dan ka shiga masifa in kai magana ba mai maka a'a saboda duk ƴaƴanka ne jikokinka kuma ko tsoron kai yake ji sai ka tabbala da ba asali ko a ce ta abin da babu to kuma kai ka dauka kan dare amma idan kana da mai da kaza kai wani lokacin kai ka rinka sun kai mai ba hana ka ake ba tsawa ake ma ko kuma sai maka to ka je kai ai kana da hankali eh ka je kai ko ta ka je kai kenan ba na karkai daga mutum ko ya bari shi bai sun dalilin ba ba Allah ya samu dace ina miki yace qala zuhri imamu zuhri yake cewa munna kullu ne ina kamar riwaye aina da naka ba dai ba qala zuhri rahimahullahu ta'ala wa dhalika liqawlihi la yas'aluni quttatun yu'azzimuna biha hurmatillahi illa atum iyaha yace abin da ya samu Allah ya faɗi ya kama sunawa yace a soke rasulullah a sunansa ai kafin a fara sunan umma kuma ta mun karanta yace musu lokacin da makaranta ta gurin za ta zo ta durkusa ko ta ki tafiya ta durkusa sai suka ce sahabbai lalle wannan taguwa kasuwa to ba wani abu da saka ta wannan in ba ranta ne ya baci kuma wani abu ne ya faru saboda yace a ba ranta bane ya baci wani ikon Allah ne da zai faru to na rantsa da Allah ko da shawa duk abin da suka nemi na yi in dai bai saba wa musulunci ba zan yi shi mana sulhun da za a yi da su ke aga Allah haska mata cewa sulhu za a yi zaka da aka zo kan wannan aga riga ya rantsuwa da ya riko sai wa ka sai su to aboge ba sulhu za a yi ba dai ba za a yi yaki ba dai ai ba za ka shi kowa ba kenan shekara goma kuma za a ci gaba da da'awa haka kenan dama dan me ake jihadin ma dan ai da'awa to yanzu an ce ba za a yi jihad ba za a yi yaki ba kuma an ce kowa ya yawo sin gida ma a kasar Laraba ba mai taba shi kuma ya addininsa haka za a yi da awaki kuma ba tare da an yaƙi ba haka wannan ribar a tafi komai madaraja na fata an gane za ka sai mazala suka musu alƙawarin da yi ya ce ina miki fa qala lahu an-nabi sallama ala an tunani la anta takallubana la wa bana al-bait to sharadin shine ku kurin shawa za ku bar mu mu je har ɗakin Allah a yanzu da muka taho mu je mu yi umaran mu mu tafi ran wajena kun hana mu shiga ɗazu to yanzu ku janye mu shiga mu yi tsawafin mu mu yi safa da marwa sai mu fita kama tafiyar mu shi kenan shine abu na farko da muke so da ku fa qala suhailu sai so yace wallahi la yatahaddathu al-arabu annahu ko amma akazna bi ko ne ne ina gudun na wani anna eh uhilla me daga ɗatun ya ce ai ƙureshawa idan muka yadda kashe da ɗakin kaba a yanzu to laraba gaba ya su ɗauka cewa mu mun ƙasƙanta shi ne daga ɗatun mun ƙasƙanta ka taho daga madina direct kuma ka shiga ka'aba ka yi ɗawafi kuma ka koma lafiya ƙalau ba mu hana ka ba mu da iko kenan azumin da ka shiga to wannan ya kaskanci na gurin da haka ba za ka shiga ba ɗakin Ka'aba ai ba za ka je kai harami ba sai daga koma Madina sai ba ka dawo kaga wannan a zahirin ganin ido aka mun kaskanci na farko an hana bismillahir rahmanir rahim an hana sunan rasulullah kuma zala ya nemi babban abu na farko shine zan shiga ne dawafi ne kuma rata in tafi suka ce ba zai yi ba kuma yace a rubuta to daga nan ne sahabbai ran su kar tanzira irin su Umar bin Khattab shi har ya kasa rike ma haushi bakin cikin da yake damansa ina fata an gane yace walakin zalika fil amil muqbil sai dai yanzu ka koma anaka kenan ni ba ka wani eh ni amil muqbil ba yace to ba zai yi ba yanzu ka koma sai baɗi ka dawo al'amur muqbil shine baɗi sai ka dawo kai umar ka shi kenan amma bana ba zai yi ba ka koma madina su abun sai a siyasar duniyar su da mulkin su zai ba su daraja abun larabawa a gane cewa har yanzu ne su suke da iko da garin Makka amma har suka bare shigo a yanzu ya dawa fi fita to kenan ba su da iko ma an fara cin su mu a yaki na fata an gane suka ce sai da kai hakuri sai ba ka dawo fa kataba zalla ta to a rubuta fa qala suhailun wa ala annahu la yaqu minani la ya'tika min rajul wa in kana ala didika illa raddatuhu ilaina kuma shar'i na biyu shine duk wanda ya tashi daga garin Makka ya je Madina ko musulmi ne shi in dai tafi Madina daga yanzu da bai baya Madina yanzu da Makka yake mun rike shi amma sai samu ya sulale ya guje tafi Madina to dole ka dawo mana da shi Madina Makka Allah ya shi ma ya yarda a rubuta kaga a zahirin ido sai su ga kaman kaskanci ya samu musulmi kenan an ce an soke sunan Allah bismillahir rahmanir rahim an hada sunan manzon Allah kuma an ce ba za ku shiga ba ku yi umarar ba koma bayan an taho daga uwar tafiya kilomita ɗari huɗu da ashirin ya rage da wata kilomita goma a shiga maka aka ce ba za ka yi ba sai ka koma haka ai babu daɗi sannan kuma aka ce duk wanda ya taho ya dawo gurinka ya musulunta dole ka dawo mana da shi ko da dama ta musulmi ne zala ce a rubuta kaga sahabbai hankali zai tashi saboda ba su gane ma'anonin abin da yake faruwa duk wani min da yake da zafi imani zai ji bakin ciki a ransa ya saka ce malamai da kake ga ake samun galibi kungiyoyin da suke tada kayar baya da sun musulunci za ga mabiyan su duk samari ne saboda sun ba su da kaifin hankali kuma ga kishin addini a kuma ba su da ilimi to shine ba su da ilimi amma kuma suna da kishin addini ya saka dan wani abu kankani to ai ya zama dauki mu kaza bara a mutu ai shahada Allahu akbar ya ta mutu to ko ba haka bane shi hatta jihadin ma da Allah ya ce ai ba yayi jihadi ba jihadi bane dan duk aka ci mutane a matsayin shahidi ai sai ce wa tilkal ayyam yudawiluha bainan nas wal ya'lam alladhina sadaqu wa yatakrimukum ash-shuhada dan a dan tsaye yan kadan kawai su dan yi shahada amma sauran kuma su nasara asalin jihadi dan a samu nasara ne ai daula ake ba dan ai shahada a mutu ina fata kuna ganewa to sai suka ga wannan abin ai gaskiya kaskanci ne mu bai kamata mu dauke shi ba qala al muslimun subhanallah suka ji an fado suka ce a'a to kayfa yuraddu ila al mushrikina wa qad jaa musliman ya manzon Allah ya mutun zai taho ya musulunta daga makka zo madina kuma a ce mu dawo da shi cikin mushrikai saboda kawai mu ba mu da yanci kenan wannan ai kaza kaza kaza kowa zai nuna kishinsa da addini da shi kuma kishin addini shine bin abin da manzon Allah ya koyar ba abin da kake jin zafi bane kishin addini a'a hakan manzon Allah ne koyar to haka wani abu shar'in da ake nan wanda zamu zo mu karanta a take ma aka samu wani daga cikin mutanen yan fursunan yaki yan fursunan musulmai a Makka ya gudu cikin musulmi ana cikin wannan shar'in kuma ɗa ne ga shi shugaban sulhun shi wannan su halifi na Amurka ɗansa ya gudu ga sarƙa ma a kafarsa kawai ga gaban manzon Allah baban shi sai gan shi ita to abinda na faɗa ma ne za a bada dole zo gurin kiyama sunanta to daga kan wannan za a fara dole ka bai shi in koma da shi maka Allah ce kama shi ku tafi yaron ya fashe da kuka yayi kururuwa ya manzon Allah yanzu a madani bayan ka ga da suka ta man azaba kuma yanzu suka madani hallo ai suka kashe ni aiko ya man yana nuna tausayi da zalata kai hakuri ka yi haƙuri ka nemi ladan abun Allah za ka ci nasara ko ma ta haika tafi kaga ai mutane ba su fahimci wannan abun ba su fahimta ba sahabbai ran su dubun zuwa ran su baci anan ne Umar ya kasa jurewa yace ya manzon Allah wai mu ba muna kan gaskiya bane ba sai muna kan gaskiya kai ba annabin Allah bane ni annabin Allah ne ba ka ce mana zamu shiga maka mai umara ba yace zaka shiga maka kai umara amma bana na ce ma kuma zaka shigan ni ina kan daidai ya rasa ma shi tuta zai fara saboda ya ga abin kamar kaskancin yayi yawa to an faɗa wasu ruwaya wannan sharaɗin shine farkon kuma abin da ya sa wani sha saka ne yimi ma da a janye sharaɗin su da kansu saboda a ƙarshe bayan an koma manzala ya koma madina kayansa an ci gaba da rayuwa duk wanda ya taho daga makka ya zo gaba manzan Allah sai su biyo shi ƙuresha ce to sharaɗin da muka yi da kai ka takarda ya ce gaskiya ne ku kama shi ku tafi wani eh ya shi ka bi su sai su kama su mai da shi makka za ka samu wani dare an kamo hanya da shi za a dare shi makka sa tafiya da mutane guda biyu rarrakiya sa tafiya su lafiya kai bai tafiya gardama suna hira lafiya lafiya sai ce ga takobi ta ka wani wani takobi naka dan ina ne dan indiya ne kudin china ne kamar ka saka da wasu ya ba shi ita na gani ya karba ta ka an takobi naka yayi ya ba shi kayan suka ta gaba da tafiya sai na karsa dan Allah na ga takobin kan ni wallahi burge ne ya ba shi kawai na zarewa kawai sai fulla kanta ya kawai ɗan shi ya sa ƙafa na ma sadauki ne garjeje kawai kuma sai bes tsakanin maka da madina in wani ya gudo daga maka da tafi madina don ka je ma dawo da kai zafi za ka bi zaman mu anan kawai har sai Allah ya mana hukunci ya zaman mu kawai muna ibadar mu abin da ya sauka nan kawai suna nan su ɗaya biyu uku hudu goma kawai suka shiga ɗafiyar sun su ƙuresha sun za su tafi za su tafi haka kasuwancinsu su waɗanda ya tsare su su musu dukan tsaya su kwace dukiyar su aje haka za fara karya musu zari ke to wannan bala'in da ya fara yawa ya suka tau da kai suka ce mu Mahmudu har inda muka da kai na cewa duk wanda ya zo musulunta ya kuma maka gaskiya a janye shi ya ce za janye suka ce a wallahi ba zai yi ba kawai duk wanda ya zo musulunta ya zaman sa wayancan ma su ce guri kaza su dawo saboda sun hana kasuwanci na fata kuna ganewa to haga duk abin da manzon Allah ya tsara ko baka gane abin ba kai hakuri ka bi shi shine nasara a ciki saboda ka cikin wannan suhun da zamu zo mu karanta zamu koyi abubuwan darasin rayuwa jewa wanda ka saka shi a tukacin mu'amalarka zaka ci nasara jewa a rayuwarka ta duniya da kuma lahira insha Allah zaka zamu tsaya a nan gurin sai safi da muna raye sai mu ci gaba da karanta mu je da suhun ya kare subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wannan abin ka